بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي وأن دسكي سورارا وأن درسي دران الثلاثة نا أحكام الجنائز وبدأها duk ranar talata muna gabatar da wannan darasi yau muna ranar talata 26 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 1441 wanda ya yi daidai da yau 29 ne ga watan biyar watan shamsiya aihuwar annabi isa alaihi salam shekara 2020 daidai muna cikin bayani akan abin da yake wajibi ga dangin mamaci mala ya ce na ashirin shine wala yunafi sabra an tamtani almar'atu min az-zinati kulliha hidadan ala wafati waladiha aw ghayrihi idha lam tazid ala thalathati ayyam illa ala zawjiha fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra mala yake cewa wala yunafi sabra baya kore ma mutum haƙuri mana ba a lissawa cikin cewa mutum bai yi haƙuri ba an tamtani almar'atu min zinati kulliha mace ta yin ado gaba ɗaya hidadan saboda yin takaba ala wafati waladiha in ɗanta ya rasu au gairihi ko wani daga cikin danginta ba laifi mace ta yi masa idda amma iddan katta wuce kwana uku shine ta haramta makanta yin kawa yin ado idan lam tazid ala salasati ayyam in dai bata wuce kwana uku ba illa ala zawjiha sai dai ga mijinta idan mijinta ta wuce kwana uku fatahidda arba'ata ashhurin wa ashra za ta yi idda wata hudu da kwana goma ga mijinta amma wanda ba mijinta ba ɗanta ko kuma wani daga cikin danginta ya rasu to ba laifi ba ne ta kame ta ƙin ado in ta ga dama saboda idda gare shi saboda baƙin cikin rasuwarsa tana da daman yin haka kwana uku li hadisi zainab bintu abi salama saboda hadisin zainab yar abi salama qalat tace dakhaltu ala ummi habibata zaujen nabi sallallahu alaihi wasallam ta ce na shigo wajen ummu habiba matar annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalat sai ta ce sami'tu rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya ƙo na ji manzan Allah na cewa la ya hillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halitta ga matar da take imani da Allah da ranar lahira an ta hidda alamai yace ta yi ma wani mamaci idda fauka salasin sama da kwana uku illa ala zaujin sai dai ga miji tana da daman yi masa idda sama ga kwana uku in miji ne za ta yi masa arba'ata ashhurin wa ashara kwana ma'ana wata hudu da kwana goma summa da kaltu ala zainab bintu jahash sannan na shigo wajen zainab yar jahash hina tuwufiya akuha lokacin da ɗan uwanta ya rasu fada'at bitibin sai ta sa aka kawo mata turare famassat tashaha sun makala sannan ya ce mali bitibi min haja bana da buƙatar turare غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ko da yake ni na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙul yana cewa fazakaratul hadis sai ta ambaci wannan hadisi kenan wannan shi ke nuna mace tana iya yin idda kwana uku ga ɗan uwanta ko wani daga cikin nata danginta wanda ya rasu ma'ana tafi yin ado tsawon kwana uku amma kada ta wuce kwana uku نعم أخرجه البخاري بخاري يفتد أن حديثي جزء إلى أكو أتكين جزء إلى أكو ناشر ولكنها إذا لم تهد على غير زوجها سيدي إذا ما تبتي إدى با ma'ana ba ta yi ta kaba ba ala gairi zaujiha ga wanda ba mijinta ba irda'an lizauji saboda yardar da mijinta wa qada'an liwatarihi minha domin biya masa buƙatar da yake da ita gare ta fa huwa afdalul laha shi yahi gare ta idan mace idan ba ta yi wannan takabar ba na ɗan uwanta da ya rasu sai ta ƙin ta kaba ta kwana uku don ta yarda da mijinta ta biya mai bukatun shi to yin haka ya fi yin haka ya fi wa yurja lahuma min wara idalika khairun kasirun kuma baya haka ana iya musu fatan alkhairi mai yawa kama waka li ummi sulaimi kamar yadda ya abu ga ummi sulaimi وزوجها دمزنتا أبي طلحة الأنصاري يعني بابا طلحة رضي الله عنهما ألا قال مصير ده ولا بأس من أن أسوق هنا قصتهما في ذلك ما ليس أنا باب باب ليه انكورو قصر يعني أم سليم تكما مجنتا أبو طلحة in koro kissarsu ma'ana labarinsu mai tsawo lima fi min alfawa'id wal izati wal ibar saboda abinda a ciki na wa'azi da kuma fa'idodi da kuma abubuwan lura faƙala anas radiyallahu anhu anas Allah ƙara mashi yarda ya ce ƙala maliku maliki ya ce abu anas abu anas limra'atihi ummu sulaim yace ma matarsa ummu sulaim wa hiya ummu anas ita ce ma'aifiyar anas inna hadha ar-rajula lalle wannan mutum ya'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin annabi yuharrimu al-khamra ya haramta shan giya fantalaqa hatta ata sham sai ya tafi sai da yazo kasar sham da yazo sham فهلك هناك سير سؤال فجاء أبو طلحة سي أبو طلحة يزو فخطب أم سليم ينم أورا أم سليم فكلمها في ذلك يمت مغانا غمدهك فقال سيتك يا أبا طلحة يا أبا طلحة ما مثلك يرد باب ما تد ذات سامو إرنك تكيشي walakin naka imru'un kafir sai dai kai mutum ne kafir wa ana imra'atun muslima ni kuma mace ce musulma la yasluhu li da haka bayyiwa gare ni an atazawwajaka in aure ka fa qala sai ce ma za ka daharak ma za ka daharaki shin menene bukatar ki ƙalin sai ta ce wa ma dahari menene buƙatar menene manuhata ƙala sai ya ce asafura wal baida sai ce ma za ka daharaki ƙalat wa ma dahari ƙala asafura wal baida ya ce menene ma za ka zahara ki kai menene sadakinki ma za ka zahara ki menene wancan na sadakinki menene kike so ma'ana a yi miki sadaki da shi ƙalar sai ta ce ma dahari mi kake nihi da dahari ma'ana sadaki ne kala ta asfara wal baida ina nihi azurfa da zinariya kala sai ta fa inni la uridu safra'a wala baida ni ba na son azurfa ko zinariya uridu minka islam ina son kauka musulunta fa in tuslim fa zaka mahari in ka musulunta wannan shi as sadaki na wala as'aluka ghayrahu ba zan tambaye ka wani ba qala sai ce faman faman li bidhalika to ta kaka ne zan karbi wannan musulunci qala sai ta ce laka bidhalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zai baka musulunci ne shine manzo Allah fantalaka abu talha sai abu talha ya tafi yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana nuhin ya je wajen annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun fi ashabi annabi yana zaune a cikin sahabbansa falamma ra'ahu lokacin da manzo Allah ya gashi kale ya ce ja'akum abu talha zarratul islam abu talha ga yanan zai zo muku bakon musulunci baina ainihi na gano wannan ne tsakanin idanunsa fa akhbara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima qalat ummu sulaim sai ga manzo Allah abinda ummu sulaim ta faɗa fa tazawwajaha ala zalika sai ya aure ta akan musulunta sa shine sadakin ta qala sabit yace wa huwa bunani sabit wa huwa bunani ahadu ruwatul qissa ɗaya ne daga cikin wayanda suka rawaito wannan kissa an anas daga anas فما بلغنا أن مهرا كان أعظم منه أنها رديت الإسلام مهرا yace ba mu taɓa jin labarin cewa ga wani sadaki da ya kai girman wannan sadaki saboda ita ta yarda da musulunci ne sadakinta ba ta zawaja ya aure ta wa kanat imra'atun malihatal ainain fiha sigaru fa kanat ma'ahu hatta wulida lahu bunya wa kana yuhibbuhu abu abu talha hubban shadidan ta zamanto mace ce wadda take mulihatal ainain fiha sigaru mai kyawawan idanu ne sannan kuma akwai karanci tare da ita fakanat ma'ahu haka take tare da shi hatta wuli da lahu bunai sai da aka aiwa mishi wani ɗa wa kana yuhibbuhu abu talha wannan ɗan abu talha na son shi hubban shadida so mai tsanani wa marida sabiyyu mardan shadidan wannan yaron ya yi ciwo mai tsanani wata wada abu talha limardihi au ta za'a lahu abu talha ko ya tausasa masa wannan rashin lahiyar nasa wakana abu talha ya komu salatul radati ya tawadda'u abu talha zai tashi a sallar sahe ya alwala wa ya ci nabiya sallallahu alaihi wasallama fa yusalli ma'ahu ya zo ya yi sallah tare da annabi sallah asuba wa yakun ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar zai zauna tare da manzon Allah har zuwa rabin in wa yaji'u yaqilu wa ya'kul sai ya zo ya yi kwanan rana ya ci abinci fa idza salla zuhra idan ya salla a zuhur tahayya'a wa dhahaba sai ya shirya ma'ana ya huta summa yaji'u ila salati al-ajma sannan sai ya zo sallar isha'i fantalaka abu talhata ashiyatan ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai abu talha da marace je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wa fi ruwayata a wata ruwaya ila masjid ya zo masallaci wa mata sabiyu sai dan ya rasu fa qalat ummu sulaim sai ummu sulaim tace la yan'ayanna ila abi talhata ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an ahu lahu ka wanda ya yi wa abi tala'a ta'aziyar rasuwar ɗansa sai dai idan ni ce na fara yi masa ta'aziyya fa hayya ati sabiyu ta shirya yaron ta yi masa wanka fa jassat alaihi ma'ana ta lullube shi wa wada'atuhu sannan sai ta aje shi fi janibul baiti gehin gida wa ja'a abu talha abu talha ya zo min inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam a wajen manzan Allah hatta da kala alaiha sai da ya shigo a wajenta wa ma'ahu nasun yani min ahalil masjidi min ashabi ya shigo wajenta da mutane mutane tare da shi wayanda suke masallaci daga cikin abokansa faƙala sai ce kai fa bini ya ce mata yaya ɗana faƙala sai ta ce ya aba talha ya kai aba talha ma kana munzu shaka askana min husa'a ai bai zamanto ba tun lokacin da yake wannan ciwo bai taɓa samun nutsuwa ba kamar wannan lokaci wa arzu an yako na kadistaraha kuma ina fatan ya huta fatatuhu bi asha'ihi ta kawo mai abincinsa fa qarrabatuhu ilaihi ta kawo wannan abincin wajen su tare da abokansa fa ta'ashaw suka ci abinci na dare wa kharaja alqawmu mutanen suka huta qala sai ce fa qama ila firashihi fa wada ra'sihi ya je sun huda sai aza kansa sun maqamat sannan sai ta tashi fatatayyabat ta sa turare wata sanna'at ma'ana ta ci kwalliya ta shiri ta shirya mishi lahu ahsana ma kana tasna'u qabla zalik fiye da yanda take masa ma'ana ta gyara da kyau kenan sun maja'ata hatta dakhalat ma'ahu al-firash ta zo ta shiga shin huda tare da shi fama huwa illa an wajada rihab yani tif ai bai gushe ba kawai yana jin kamshin turare kana minhu ma ya kone minar rajul ila alihi sai da ya sadu da ita falamma kana akhirar laili ƙarshen dare ƙala sai ta ce ya aba talha ya kai aba talha a ra'aita lau anna qauman a aru qauman ariyatan lahu ka bani labari inda wasu mutane za su ba wasu aran wasu kaya fa sa'aluhum iyaha wa'anda suka ba da aro sai suka zo suka tambaye waɗanda suka ba aro kayansu akana lahu an yamna'uhum suna da damar su hana musu faƙala la ya ce a'a ƙari sai ta ce to fa inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da ɗaukaka kana a araka ibnaka ariyata ya baka ma'ana eh aron ɗanka sun maƙabadahu ilaihi sannan ya karɓi ɗan wurinsa fa ta ka nemi lada wasu bir ka yi haƙuri fa gadi ba sannan sai ya yi hushi sun makara sannan ya ce tarakti ne kika bar ni hatta idza waqa'ati bima waqa'ati bihi sai da na hatta idza waqa'atu bima waqa'atu bihi sai da na afka cikin abin da na afka ma'ana na sadu da ke sannan na aiti ilayya bini sannan sai kika kawo mini ta'aziyar dana فاسترجع سي استرجاع إنا لله وإنا إليه راجعون وحمد الله يقول والله فلما أصبح بوايقر يعني اغتسل سي وانكا ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي وجم من ذا الله فسلم أو يسلى تارد من ذا الله فأخبره يقام من ذا الله أبن دي فارو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمن ذا الله بارك الله لكما في غابر ليلتكما الله يمك البركة أتكون ونبا قندر الناكو فسقلت من ذلك الهم سيتأوكي تشكي أولا سادور da haka nan za mu kwana darasi na gaba za mu ji kuma cikon kissar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah